أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قبل كراتون للدائم إسحاق أهل الصفا بشرح كتاب أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني يومنا عشرين دبير دوات رمضان هجرة دودين دقريب قد أربعين دبيو آه منا تكن بياني دمير أبين دي الشاهي قيادة المريض دام داش الشاهي دا دليل أبو مشاشدة inda yake cewa wa fi sahihil bukhari ya zo a cikin littafin al-imam al-bukhari babu iyadat istibiya wato babi mai magana akan zuwa dubiya ta yara ذكر فيه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند أنبتي حديث أسامة بن زيد يعني الله سبحانه وتعالى أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه cewa diyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wata daga cikin diyansa ta aika masa wa huwa ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam Usama yace a lokacin shina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa Sa'd wa Ubay shina tare da Sa'd da kuma Ubay sai suka aiko mai cewa nahsibu annabnaki qad hadarat wannan siyasa Allah sallallahu alaihi wasallam take ce masa muna tsammanin yadda dawa ajalin da ya halarku yace fashhadna dan haka ka halarku ka zo ka gani wa fi riwayatin fashhadha ka zo ka halarci ta fa arsala ilayha salam bayan ta aika ma Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi zo sai annabi kuma ya koma aiko ma iyan nan tashi wa yaqulu suna ce masa inna lillahi ma a haza hakika abinda Allah ya amsa nashi na wa ma a haƙa kuma abinda ya faso a duka zai nashi ne wa kullu shay'in inda hu bi ajalin musamma kowane irin abu to yana da lokaci wanda an ka kebe mai wanda an ka ambata falsafi wal falsafi yace ma iyan nan tashi sai sai lada sai hankali فأرسل إليه لتكون عليك بإتما تقسم عليه تنا كما شاء الله شتيته شكت يفتاك وسام يجي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يكاش وقلنا مكاش تارش فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم سأك أو خيار تجي أو كرش وجمع النبي أهكا النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع rayuwa sai tana hita tana taba karkata ta zo ta dawo ai ta ta harraku wa ta zuƙwari rayuwa tana ta motsi ta zo ta dawo ba fadar ainihin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai idanun annabi sallallahu alaihi wa sallam suka zubo da hawaye ai bai ta suka zuba da hawaye fa qala lahu sa'd sai sa'd yake ce masa ma hada ya rasulullah bike ruwa ya ma'aikin Allah menene nan kana hawaye قال سيدي هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده wannan shi ake kira da hausayi shi ne rahama wata Allah ya sanya ka a cikin zukatan waɗanda yake so daga cikin bayansa wala yarhamu Allah min ibadihi illa rahama Allah madaukakin sarki ba zai yi rahama ga bayi ne ba sai masu rahama ma'ana Allah yana jinkan bayi ne masu jinkai kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya na mara lafiya kuma yaro karami jami'i wa qad rawahu fil janaiz aidan wa ma'ana hadarat ay hadara al maut wato rayuwar lokacin ajalin da yayi hiya fil lahzat al akhira tana cikin lokuta na karshe wa ma'ana fashhadna ay hudurna halartu wa fil bukhari aidan babu iyadatul mughma alayhi babin wato wanda ya suma ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أمثاله يا مجي حديث جابر بن عبد الله وانده كباتا حيث يقول جابر إن جابر كتشيوا مرضت مرضا ناي رشي اللافية وتئذ رشي اللافية فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فالنبي صلى الله عليه وسلم يزورني ناينا كيشي وهما ماشيان wanda suka zo sun taho kasa ne da kamar kowane ba wata dani da kuliya halayya sai suka diskoni har ma na su ma wa tawaffa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya alwala sun masabba wa ruɗaru alayya sai ya tsiba ruwan alwallan nan ɗin da gara ya ce ba a kafa sai yin gwargwaro فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سيقع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمن يا رسول الله ya ma'aikin Allah, kai fa a suna fi mali, ya zan yi da dukiya ta, kai fa a tsari fi mali, ya zan wato yi hukunci da dukiya ta, falafin jirni bi shaike bai karɓa jin da kogi ba, hatta na zarar ayatul mirasi an sai da ayat gado kan sauka. Ƙalar Mulmunir, Ibn Mulmunir ya ce fa'idatul tarjama, ai unwanul baji, unwanul wannan baji da aka ce babu iyadatul hukuma alayhi. Allah ya rufe kada ka a kudurce anna iyalatul mugwada ma alaihi sa'iatu cewa zuwa gai da wanda ya suma abu ne wanda ya kwaɗe ba a yi da kaunihi la ya'lamu bi a'ibi saboda shi wanda ya suma bai san wanda ya so gai sai ba قال الحافظ الحافظ ابن حجر يكفي ومجرد علم المريض بعائله ومجرد سلم مر الله يا لو ان يسوق bai. لا تتوقف مشروعية الإيادة عليه فعلا شرعا تجيز لا تسمعها أقوم يسني وأبو أبين دولني لأن وراء ذلك جبر خاطر أهلي saboda ko bayan shi mara lahiyar cewa ya san wanda ya zo bai sai to kuma an wato tausaya an nuna tausayawa ga iyalai ne an nuna tausayawa ga uwaye ne ko yanzu ne ko kanne ne ko su yan uwa ne sannan mu ma yau da jami'in bara kake du'a ila ai sannan kuma ga abin da ake fatan samu na albarka addu'a wanda ya zo gare ba dan wanda ya zo ya ce Allah ya sauko ya lafiya shi Allah ya kara shi to irin albarka da za a samu da addu'a wa wani yadihi alal marid da kuma irin yadda zai aza hannu ne bisa ga mara lahiya idan su shi ma akwai albarka والمسح على نفسه بإذن يتبعد الشيء يجيع يا مرسل والنفس عليه لو في قريش إلا التعويل إن زي ما استعاذ أبو زي ما أبو زي توها إلى غير ذلك سورة ولو أن كان كان أبو وأن أجل فاتر مرة القرآن وميلو بها كمرة الله يا زي هي يمنع bayan addu'a da taɓa hannu da shafa jiki ne da tofi na addu'a da sauransu. تطلعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على هديه النبوي في زيارة المرضى وتنسيرة تتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليك أكثر سنة ودا هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتتكي على وقت زيارة مرضى لاهية وكان إذا سمع بمرض أحد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب شيء إذن يجوني بين لاهية بادر إلى زيارته yakan yi gaugawa zuwa da ziyararsa wani wakofi bi janibi da tsayuwa kusa da shi wa talbiyar da raga fa'atihi da karɓa ainihin duk abin da yake kwadai zai biya masa wahda ya jiri da biya masa bukatocinsa su ma du'a ila guri shifa'i zai masa addu'a da Allah ya bashi lafiya wa takfirin zunubi da karkarar zunubai in kana musulman in ya kasance musulmi na wa da'awati lil islam da kuma kira ne zuwa da musulunci in kana gaira zalika in ba musulmi ba ruwan tafsira da annabi sallallahu alaihi wasallam tana koyar da mu wannan dan du'a'i da irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke wa fa Allah ya idan ya zo bai sai ma da rafu Aisha radiyallahu anha akwai abin da sai da Aisha ya Allah ta faɗa gare ta kan abadan anna rasulullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kula ya kasance shina cewa idza ata mariban idan ya zo bai da mara lafiya sai shi mai addu'a sai ce adribil ba'sa رب الناس اشفي واشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما wato ya Allah ka tafiyar da tsani na rashin lafiya ya ubangijin mutane ka warkashe shi kai ne mai warkarsuwa ba waraka in ba warakar ka ba ya Allah ka warkar sai warakar ta ba ta buru na cuta ko rashin lafiya a cikin muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito shi wani za ta da maridu ila ruqiyya idan kuma mara lafiya yadda yana bukata zuwa ga ainihin ruqiyya ba dara alayhi salatu wassalamu ilaiha nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gaugo sai masaukiya fa ana Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wa mutum bar lahiya addu'a sai ce bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina tushfa saqimuna bi idni rabbina to ana son awa mutum wannan addu'a in ka zo ibin mara lahiya sai a karanta mai wannan addu'a ta ce bismillah turbatu ardina وتركت أثم بذيك بعدنا تتوفير ساشن وتمنير ساشن إشفاء تكيمنا دعوة كتمر الله يمو بإذن ربنا بإذن أمانينا فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ومر الله يعلمنا الدعاء مونا حديث متفق عليه بخاري ومسلم يتفق ويتوشي وربما صب على بعضه من ماء وضوئه wani lokaci ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zuba ruwan alwallatai masu albarka ga mara lahiya والشمالية ولكن بإذن الله بإذن الله كما فعل مع جابر بن عبد الله كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ويهي تعرف جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن السنن القولية إلى لك سنوني نزك شيء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقفف بها على المرضى ولما النبي صلى الله عليه وسلم كي تستفهم مرة فلا بها تذكيرهم بالأجر الذي يلقاه العبد شلا سورة الشيخ دلالة تباوة في أقوال إذا المنزلة ولا أنك جربا للتخفيف ومن تستبتاع من معاناته نئر أجل سكي ما ما دشي وتربيته تقوم تربية السوء على الصبر بسك حقوري واحتساب الأجر تقوم لبسك الله ومن جملة هذه السنن ينا بكسفين جملة وأن السنوني قوله صلى الله عليه وسلم شيء ودع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ما يفرح البلاء بالعبد باوا وزي بشي با انا جربا تي وكم مصيبه ولا بشي با باوا انا جربا تي da musiba hatta ya burka mu awwal na rashin lahiya ta aka jarbe shi ya tsaro shi da shi alal ard yana tiya ne daga ban kasa wa ma alayhi min khafiyati babu wani kuskure ko zuciya shi wato mutum ana jaraba sai da wata rashin lahiya to gurbin surumbai na da karkarar surumbai ita rashin lahiya ga mutum to alheri na saboda za ku zama sanadin karkare wasu manufai da shi rawar ibn maja wa qawluhu da inda yace ma min abdin yabtalihi Allahu azza wa jalla babu wani bawa wanda Allah madawaci sarki zai jarrabe shi bi bala'in fi jasadi da wata jarrabawa a cikin jikinsa illa qala Allahu azza wa jalla lil malak wa ce Allah zai ce ma mala'ika uktub lahu salih amalihi alladhi kana ya'malu ka rubuta masa kyakkyawan aikin da wanda ya kasance yana aikatawa bari shi babu Allah in Allah warka shi shi wato wanda da kuma sai shi mai wanka wa haramun shi barkake shi wa in kama da mu in kuma ya karbe shi to wasa Allah zai gafarta masa wa rahimahu shi da kansa dan haka ba wani bawa da Allah zai jarrabe shi kwace sai Allah yana faɗa wa wannan mala'ika rubuta mai kyakkyawan aikin da ya kasance shi na aikatawa da rashin lafiya ta kama shi bai iya yin kiyamun laili ko bai iya yin azumin nafila da lissafin ko bai iya yin wasu ayyukan alkhairi to ana nan ana rubuta musu ko da yana nan cikin rashin lafiya in kuma Allah ya warkar sai Allah zai wanke shi ya wanke mai waɗannan zunubai da ya tsarkake su daga duk wasu zunubai da aka yi shi ya kakare su in kuma ya karɓi rayuwa sai a cikin wannan rashin lafiya to Allah zai gafarta masa shi shi masa rahama rawahu ahmad وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا هو wanda ya zo ga yadda mara lafiya lan ya haduru ajalu wanda lokacin rasuwarsa bai yi ba fa kada inda ku sai ce gun su sab amarat su bakwai ya mai addu'a yana cewa al'alullah al'azima rabb al'arsh al'azim an yashfiyaka illa afahu Allah min zalika al-marad wa sai Allah ya ba wannan bawa rashin watan ya wata shi shi da rashin lafiya zai ba shi lafiya ka zo wajen mara lafiya to kai mai wannan addu'a to ba shi a sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah al-azima rabbul arsh al-azim an yashfiyaka ana ina roƙon ubangiji mai girma ubangijin al'arshi mai girma shi baka lafiya bangiji mai girma ya baka lafiya ya mai wannan har su bakwai to in Allah ya so in dai ba ajin ya halar kuma to Allah zai bashi lafiya ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم sannan hakika annabi sallallahu alaihi wasallama kama kana yazurul marda kamar yadda ya kasance yana jarka marasa lafiya kana huwa kazalika yuzaru abu haka kuma shi ma in bai da lafiya to sahabbai ne shi kan su wajen ziyara ne fa alim bin mas'ud radiyallahu anhu qala an ka kora ka abdullahi dan mas'ud ya ce da khaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ab na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da na shiga waje ne yana cikin tsananin masara فقلت سيدي يا رسول الله يا مأيكن الله إنك توعف وعفا شديدا يا رسول الله إذا كان محصرا من ألم فهي هي التي أجل حكري إني أوعف كما يوعف رجلان منكم حقيقة أنا ثاني محصرا إذا كنت أجي سارا وتنجم تجنكم محصرا لأن محصرا وتنجم فلا أرأي قلت سيد ابن مسؤول للشيخ zalika anna laka ajrayn wannan saboda kana da wato lalabi ke nan ko kala ce a kan zalan da zalika wannan harshe saboda a bani ladan mutum biyu shi yasa aka dinka na rashin lafiya wa hadha nabiyuna to wannan shine annabin sayyidul khalqi ajma'in wanda shine shugaban halitta ba su daya kana ashaddan nasi bala ya kasance yayi kowa tsananin kwama da jarabawa da musiba حيث يشتد عليه المرض عند رشد الله يأتي تنقى عليه أكثر من غيره هي لا يتجي تنقى عليه حتى قال عائشة رضي الله عنها حسير سيدة عائشة يرى الله تبقى عليه تجي تشيوا ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ban taba ganin wanda rashin lahiya sai take yi masa tsananin ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanan ma mamaki ما أعظمه من رسوله صلى الله عليه وسلم ما ماجي إذن ونن جرمة نونن بطن منذ صلى الله عليه وسلم وما أصدقها من حياة عاشها بكلها وموضها أما كما كسية رأيوة منذ صلى الله عليه وسلم هي رأيوة الإله تكن دائما من دوب جباج وما أكمله من هدي جاء به وما ماجي تكت سنة منذ صلى الله عليه وسلم وتيسوه إله فاقتنع الناس بفعله قبل قوله inda mutane suka gamsu da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kayan goshi magana wani ma sha hadu mu kabla ma sami ku suka gamsu da abin da suka gani gare shi kayan ma saurara da gare shi da zurun nasa yakan jarje mutane uhun maza idan ba su da lafiya sai ta allamu na bin khaira su samu alheri da gare shi ku yi alheri wayan su na huro wa waliyo kuma su ma za su ziyarce shi a lokacin da bai da lafiya wa ya hudu na bin hikma تسمع الحكمة ذكر موضوع الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ضرب لنا عليه الصلاة والسلام أعظم الأسوة هكذا موضوع الله صلى الله عليه وسلم يبتغى من بقى هنا وتمني المثالي والنظام الكوي في زيارة المرضى وجن غير مرضى هي وزيارته وجن زيارته تأكيدا لأهمية كسر القلوب don shi karfafa mana muhimmancin jawo zukatan ɗan uwanku da nuna soyayya واستغلال الأحوال المختلفة تكون أوهامي ليلي دبن دبن في دعوة الناس وذكرى المتعلي وجدعوة وهداية كيف لكم شريع يسوس لعل مغاليك القلوب وتكفيل كل للزكاة تفتح أبواب هذا صديق قوم يستميل هدى كشريع والحج الحجة ثم يتمون الرياض يرجب يوموني كما يا مسلم تعتمد والنبي زيارة wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama game da abin da ya shahide da mara lafiya ثم قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى sannan shekuna abdullahi daga kuka murahullahu da rahmatu ya ci gaba da bayani ya ce ya tafarkado manin ka tsa'a an mumin al'adi don Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kula yana bincike yana biyan littigin waɗanda suka kaci da gare shi yana sabiki daga sahabbansa ba sun kamar zuwa majalisa to ya kulu yana tambayawa sai ya ce la'allaka ya akhi wajidta minni wataƙila ɗan uwana halan kayi fushi da ni aunin ikhwani na sha ko kuma ka ji wani abu ne da ya faru tsakanin ka da ƴan uwanka ko wasu ƴan uwanka sun ka taɓa ka daga cikin ƴan uwan mu wato habbai sun ka taɓa ka to ta kwakwaro shakhsi abin da ake ce mafi binciken mutum ko su'alu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam in ya lalaba ya duba bai ga wani sahabi da ya saba zuwa mun ba zai tambaya ina yake wa ma'arifatu sababi iyali zai nemi sanin dalilin da ya samu su ba wa ma'alu halihi da kuma kuma halihi wata kadimu yadda ya aure lahu da kuma gabatar da hannun taimako gare shi idan ta da irin yayi bukata in zan mai bukata na sai a bincike shi huwa khalqul karim yad'u ilayhi islam to bincike da biyar jiki wato ɗabi'a ce mai girma wanda musulunci yake kira zuwa da yake ma'ana ka yi binciken wanda ya saba zuwa majalisar ka lahiya mai zuwa wata hamilu wani kusa tsaye ba sai rayuka masu tsarki ke ɗauke da wannan sabon kana min shama'il akhlaqi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu kyawu annahu ya tafakkaru ashabahu cewa yana binciken sahabbansa wa yasalun nasa yakan tambayi mutane an mafin nasu game da abin da ke faruwa a cikin mutane yana da cikin sulaliya a kharaja mutabarani fil kabir wal bayhaqi fi shu'ab wa abu nu'aym fi ma'rifat sahaba min hadith hind ibn abi hal huwa hadith tawil hadith min taw wal hadith shawahid kathira min fi'lihi sallallahu alaihi wa sallam hadith yana da tsawo wato yana da shawahid mutsawa wanda ke nuna aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وخلق تفقد الناس بعدهم بعدا طبيب وتنفقدن mutane da binciken tashin su da tashi ya ba'asu ala ijadi mustama'in mutaradidatin awsali wato shina zabar su akan samar da mujtamai wato taron jama'a wanda jiyojin su za su haɗu ma'ana za a samu zumunci inda su yanzan inda kun ga saba haɗuwa yanzan yau ga ɗan uwanku guda ba za ku yi bincike ku gani lahiya bai zo ba to zai kara dan zumunci tsakanin wata habbatin akwaru zai sa kuma ɗaiɗaikun mutane su kama soyayya da junansu san cewa ko wani bai zo ba cikin su to za a bincike shi a ga ko lahiya bai samu shigowa ba bal yadda a lokacin jami'an kamar sanin da tasiri wahid zai sanya su gaba ɗayan su su koma kamar jiki ɗaya kamar fi wasu nabi sallallahu alaihi wa sallama li hali jama'atul muslimina musulmi za su koma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su inda yake cewa masarul mu'minina fi dawatihim wa tarafihim wa ta'afihim masarul jasad misali mu'minai wajen soyayya su da juna da tausayawa su da juna da ta'adudin su da juna ya takassan idan shi tsakanin mu'udu idan ya san gaba guda tana koke wato tattan ba ta da lahiya a cikin jiki ya san gaba ka guda ko wancan ka guda akwai da lahiya da alamun sa'irar jikin dukkanin jiki zai kira juna duk da hari da rashin kwana wancan kuma da kuma mutsara jiki zai ɗau mutsara kuma sai zan ba a yi kwana ba da ba ɗaya rajar ko musulmi to haka ya kamata musulmi su kasance da junansu a cikin soyayyarsu da tausan junansu da kula da junansu da bincike da junansu الإمام مسلم يتكلم عن حديث وغيره من حديث مرمى بن بشير رضي الله عنه kuma ya tafaftar ahwalan nasa duk wanda ke binciken halayen mutane to yanzu sai kulubin mahabbata zai ƙara soyayya a cikin zukatansu wata wata zai ƙara samun girma waya kulli zai yi uswata hasana zai kasance abin koyi mai kyau ga wani sa sun mai tafaftarun nasu ahwalan sannan mutane su ma za su binciki nashi halaye in sun haɗa bai na idan gaba anu idan ya kula da su au alamar yi shi wani abu ya sauka da shi كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه من يتفقد يفقد duk wanda ka bincike na ɗan uwa na in ba su zo ga wuri ba to yufqad shi ma in bai nan dole a bincike shi nan za a rasa shi za a rasa wanda ke ina mai binciken nan akhraja hu ibnu abi shayba fi musannafih yawm mubarak inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam namuzatu misaliyyun hayyun li tafaqqud an-nas nabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne cikakken misali shi ne samfun tabbatacce rayayye domin binciken mutane wa ahwalihim da kuma halayen wasu al'adun da tambaya da hannasuwa wal kullu ya tabi bi hada namuzar kowa da kowa yana koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan misali kullum hasba maqdurati wa istida'ati kowa gwargwadon ikonsa da yadda ya samu iko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Ika akwai abin koyi mai kyau gare ku game da abin da ya shani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Walam yamna'u sallallahu alaihi wa sallam ka tarafin shigala wato duk yawan shagulgulla na Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa a'ba'u da nauyin da akan kare gare shi kuma sunniyahu da yawan ayyuka duka ba su hana mu manzo sallallahu alaihi wa sallam an tafa kuri ashabi game da bincike game da sahabbansa shi kula da su wanda bai zo ba shi bincike shi wani shigalu zihni sallallahu alaihi wa sallam da shigartuwar hankalin da zihin da su wani ayat gulan da kuma kula da su والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يكسر شينا بسكن صحبانه ويسأل عنه ينا تنبيع جلال سوا ويهتم به ينا بعد من المنشي لريس ولا يقتصر في ذلك على بعض الصحابة دون غيره النبي صلى الله عليه وسلم بيتك إذا ويجي وأنا بأيك بنتكين صحابي وبنتكين هو هو ولم يقتصر تفقده صلى الله عليه وسلم على ما عرفه kuma binciken annabi sallallahu alaihi wasallam game da sahabbansa bai tsaya ga wanda ɗaya sani ba wanda bai yaba an sadarkan min zaman ko wanda ya samu lokaci ɗaya ba wa inna ma sadan mana marra abi shay'an yastawjib an yi zafafa da gobe ya kunshi ko wanda ya gani wanda ya cancanci shi bincike game da shi kana sallallahu alaihi wasallam ya tafakkara rijala wa nisaa annabi sallallahu alaihi wasallam yana binciken maza da mata wasu biyana wal azwaja sannan da yara da mata والأبناء الرقية سيالي والأزواج الأمان الفكري والمسلين لما تصلى والمرضى لما رسالة فيها بسيرا للجنكور وكذلك فعل من يرجو له الهداية sai duk da wanda yake fatan samun shari'a da nasu nan kufar na kafirai in ya saba ganin su bai gani ba zai rinci da lahiya bal yuhaffizu ma al-islam hayyan zan yana caza su zuwa ga musulunci fa qaddara nabiyyu al-karim sallallahu alaihi wasallam al-masal al-arwa' annabi mai mai girma ya buga babban misali mai ban sha'awa wal la kuma misali mafi daukaka fi taba kudin ra'iyyati wajen binciken wato talakawa ne wa mutaba'atil mabdu'ina da biyar matsalolin waɗanda ke biya da فقد كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم إنا فانسرت لمهيفانا مهيفياتا لمهيفينا يا كسر كينا بنتكين صحبانتا ويتابعهم في مشكلاتهم الاجتماعية ينا يرمقلولن هالنجلة الاجتماعية نجمعة والأسرية لنفامل والاقتصادية لنجمع الأرض والصحية لنلاهية كل ينا جنسكين يا ينا ينكي يا رش الله يكي يا فامل يكي يا تقتل الأرض يكي يا لاهية كل ينسكين ويتابعهم في الجهاد في سبيل الله yana biyar matsalolin su game da abin da shafi jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah waya ce fi mu'akhara fi jaishi wani lokaci yakan tsaya can karshen yaƙi li yahdila sa'ifa don shi sai makama rauna shi azu shi bisa ga abin hawa ne wa yu'inu al-mazluma don shi sai makama wanda ya samu rauni wa yutabi'u fi afrahi wa ahzani Nabi sallallahu alaihi wasallama yana mutaba'an mutane a cikin farin ciki su da cikin damuwarsu wa yatafakkaduna kuma shina binciken su shina kula da su waya ruruhum shina zuwa gaishe su waya tsaru'anhum shina tambaya game da su waya rusulu ilayhim shina aika musu sako ma ma inda mu sallallahu alaihi wa sallam tare da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke fama da shi yana ta shiga da nawayan ayyuka wal irtibata da yawan alaƙoƙi wal humudul kasirati da damuwa da yake cikin ta mai yawa da da'awa bal inna hadhihi al-ashghal wal irtibatat waɗannan shagulgullan da alaƙoƙi walwuwar damuwa lam tamna'u sallallahu alaihi wa sallam ba ta hana masa ba wa lam tashghalu an mutaba'ati ba ta shagalta shi daga cikin matsalolin sahabban ba wasu ali an da kuma tambaya game da su wani tabi'u saboda haka annabi na bibiyar matsalolin su hatta fi ahwalihim ma'a al-a'mal as-salihah kai lura da halayen su cikin ayyuka na kwarai yana bincike ya ga suwa suwa ke aiki na kwarai وخاصة في زمن الفتن والبلاءات مسمى أنا كان زمن نجد الذنوب تجربها يقول زير أبي أوفاء زير ابن أبي أوفاء الشيوى رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشك وجم من الله صلى الله عليه وسلم مسجده ولن صلى فيه نقول الله إليه فقال سيدي من أين فلان إلى واني أين فلان إلى واني هنا كم جاءت على مدني وجعل الشباب مزول فيه وفيه أصحابه yana kallon wato fuskokin sahabbansa wai da banka zuwa suna bibiyar shi wai ba su ilayhi sai ya aika wani bai zo ba a kirawo shi lahiya bai zo ba hatta tawa ko ido duka yana ta bincike duk sai sai da sun karbu yana ta bincike ba hamidallah sannan ya yi godiya ga Allah wa asna alai ya yi yabo gare shi fa a fa bai nan sannan ya haɗa zumunci tsakanin muhajiru da lantawa da wannan duka yana nuna kula ga annabi sallallahu alaihi wa sallam in zai yi wani abu ko zai wani kutuba ko zai duba ina wani da wani in ba su ya ce aika shi a wasu وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدل له النبي صلى الله عليه وسلم يا كثر تشكين ونياشي فأفاء الله عليه ألا يفاشي غنيمة قال يا أصحابي ليش من ربانك هل تكفدون من أحد شعقوا وانا وانا بيتهم بقرد وانا أبو وانا يا الرسول كن يا جهة قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا سكشي وانا وانا وانا ثم قال سيدي هل تكفدون من أحد تبنشن سمعها قرة وجهك قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا كلهم ثم قال هل تذكرون لنا حد قالوا لا سؤالك رسولك شيشنا قالت لكني أذكر جلي الله سيدنا نورا رسول الله فقل مدكني موشت سمعت آها كشت فقل ربك الأكلا أكني موشت سمعت سكا أنا كشت وجدوه إلى جنب سبعد سكا إسكوشي وسكا وسمع سنبقر هل كتل موحد يا كشت ثم قتلوا سألنا صمت كشيش فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اسكوش ولنسى وقف عليه يدينا وجهه فقال يبكي أكل سبعة يا كشف تنبقل ثم قتلوه سألنا سوها خشيشي فيجد هذا مني وأنا وانا وأنا منه منكم وناشر هذا مني وأنا منه وعن معاوية بن قرة عن أبي قال يا كان نبي الله النبي صلى الله عليه وسلم يا كشف الجيب إذا جلس إليه الدولة يجلس إليه نفر من أصحابه wasu jama'a daga cikin sahabban suna zama waje ne wa fihim rajulun lahuhun sahir a cikin waɗanda ke zama waje ne akwai wani mutum wanda yana da ɗan sahirun karai ya ci min halin da hadi idan yaro karami yana turuwa bayan bai sai ya wuce sai ya yi dubu bai da dai wani lokaci kuma sai ya zauna shi shiga baka shi to ana nan fa halaka sai yaron na tsayar wasu ai mata to bayan yaron su kwanta na arbajulu an yi hadurar halka ne zikirin sai mutumin ya tahiya ya kasa tahiya wajen majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ainihin tunanin tsanai da ya rasu fahadin alaihi ya yi damu kwarai da rasuwar tsanai kuma karfin nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi an zo wajen sa ya zauna ya bincika bai ga wannan mutumin mai dan yaro ba kala sai ce mali la ara fulana ya an kai ban gawa ne ba kalu suka ce ya rasulullahi bunayyu hullazi ra'aytahu sannan nashi da kai kake gani halaka shi ya rasu falaki ya wanda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi wata alamu wa munayi ya tambaye shi game da kane ba ka bar gurin ba shi labarin annabi halaka cewa sannan ya rasu fa alzamu ya yi mai ta'aziyya sun makara sannan ya ce ya kula ya kai wani ayyu ma kana ahabbu ilayka wannan su ne ya kasance ya hinta ruwa da rinka bin ruwa da rinka an kama ta'adi in waraka shin ka ji daɗi da shi lokacin rayuwarka yaron ya san yana nan kana jin daɗi aula ka aje zarar ila barin din awali da nan ko kuma kana son ya zan ba ka zuwa gobe a wata kofa daga cikin kofohin aljanna illa wajadta hu an sabaka ka ilayhi ba ce za ka isko shi ya riga ka bakin kofar nan ya tafi hula ka ya zai shi zai buɗe ma kofa alayhi ya nabi allah ya annabi allah bal yasdiquni ila barin na ya son ya riga ni kofar aljanna sai ta fara shi buɗe da hu ahabbu ilayya wallahi na ya son haka ala ce ba za ka raka samu haka ka aiki to ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke bincike da kula da sahabbansa kama kana yadda fakkanu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke bincike yana kula da sahabbansa fi halin da halin kuma al'amalin salihah tare da ayyukan kwarai fa yaqulu lahum sai ce musu man asbaha minkum al-yawma sa'ima cikin kuwa ka azumi yau kaga yana bincike ga wa an mai azumi قال أبو بكر رضي الله عنه dan abu da ce ni ina azumi ala yake fa man saka abin kuma yau wa janaza cikin kuwan na ya zo janaza ala abu bakar radiyallahu anhu ni ne ala annabi yace fa man asama min kuma yau miskina cikin kuwan ci da miskini ala abu bakar radiyallahu anhu ana ala yake fa man kana min kuma yau marida cikin kuwa ne ya zo bai da bar lahiya ala abu bakar radiyallahu anhu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace مجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه waɗannan ɗabi'u ba za su haɗu ga wani mutum ba ba ce sai sun zama dalilin shiga sai aljanna daga annabi sallallahu alaihi wasallam bankin binciken sahabbai ne wanda ba su zo majalisa ba har su kansu sahabban yakan bincike su irin yadda suke gudanar da ayyukansu na ibada don shi ainihin caza su da ibada don wannan zai sa gobe wasu su su yi irin waɗannan ayyuka lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ishi wa ila ashabi manzo sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana rayuwa nesa da sahabbansa ba bal kana ya kasance ya tafakkaru shina biyan al'amuran su tafakkuran abil hali shafi yadda kasan irin uba mai tausayi mai jinkai ga ɗanai yadda yake biyan cikin al'amuran ɗanai yana ganin waɗannan abubuwa na shi ke gudanar suwa don shi Allah shi sani hanya maka annabi sallallahu alaihi wasallama ke biyan cikin al'amuran sahabbansa kuma an yantakilu ahadahum an nadirai da yaran da ɗaya daga cikin su ya gaba shigo cikin idanun bai gane ba illa wani al'adu sai zai tambaya yau ina wani fa in kana marila in aka ce ai wani nan bai da lafiya tara ila iyalin nan ka ce annabi zai tafi wajen zai sai a dubo shi wa in kana musafira in yayi tafiya halaka mun fi auladi annabi zai mai mai ga iyalin zai kula da iyali zai zo shi kula da iyali da bada da su su ana kai musu wa in kana fi hajatin idan kuma ya kasance cikin wata bukata ne ai bukata ta hana mai zubowa majalisa tara ila kara ila alamin النبي صلى الله عليه وسلم sai gaugawa ya mutu bukatun wa hada ma kana yaqalu ma as-saghir wal kabir wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana yi tare da kananan yara wal kabir da babban mutum wal gani da mawadaci wal fakir da talaka idan isna'i sai so ya kowa ba kowa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da shi to fi da jin jama'a ga wani misali a lokacin yakin tabuka allati jama'at akbar adadin min al-muslimin wanda ya kina wanda ya tara mafi girman adadi na musulmi wato ta jama'a ce ga wata min al-ghazawat wanda ya taru a cikin wani yaki daga cikin yakuka haitu balaga adadun 30 alaf inda wannan runduna ta sojoji da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mutum tuhun 30 sun ga yaki a yakuka wata jama'a min khalid al-madinah al-kathir min as-sahaba kuma bayan su akwai su zayyawa daga cikin sahabbai wanda suka taru wajen madina وكان صلى الله عليه وسلم كعادته أما النبي صلى الله عليه وسلم تعرف تعرف من الجمع يا كسجي يتكلم العادة إذا فكروا أصحابه ينادي يتكلم الأمر الصحابة ينادي نسكن إنا وان بيتو إنا وان بيتو فإذا كان كذلك قالوا كان أنا من حين يقول سيدي ما فعل كعب بن مالك يا أنك يبقى كعب بن مالك أي سبب مشينا من بيان من بين تلك الأمور كذبة كانوا وعلا تفيد تظنهم ثلاثين amma yana da ciki ina shi wayar hazar ya babu ya kula da dan lurka abu dan malik ne babu wa baina hazar hazar da tare da tsakanin wannan arabi mai yawa walam yashghalu bil istidaru li qitali akbar quwwati al-amaliya ta nabi da shirin ya karmashi karfin sojoji fi zalika al-waqt a wannan lokaci su ne abu rumawa lokacin zai yaki turawa wannan shiri da tanabi bai shagaltar shi ba ولم يشغله كثرة العدد يوم الآن في بيشغل في الشيش بقى مع صعوبات الآن ثلاثين ألفا تعرض وعلى الحالين نشية مصندوه ثلاثة لمدة شهر كما هي تزاعي هي وطا ورادا صحابة وإيا بنزوع الأول وإذ كان في التاريخ تباس ورد ذات زمان أتحيا ورغم كل هذا عرفت هو أن المقالون ما النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تفكر أحوال أصحابه ينعم تفهم wato diddigi da kuma kulawa da halayen sahabbansa wasu ali an ga'ibi da tambaya game da wanda ya mutu da cikin su walan yakun hada tafakkur lil rijal faqat kuma wannan binciken da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi bai tsaya ga ainihin maza ɗaya ba wala fi sahat al harbi kuma bai tsaya ginin yaki ɗaya ba faqat bal hadatha zata marrati ya faru ma wani lokaci an tagayya ba sai mar'atu faqiratu ajuz wani lokaci wata mata talaka tsohuwa ya san bai gane ta ba kawo ku dan ya kunya alika ba illa alqalil ba ma kowa ya san ba imma mutane ya karan ba walakin na kana ta kumbul mutila sai dai ta kasance tana sharan masallaci ai zuwan ta tana tsaftace shi wata kayyaban ayyamu da aka yi kwanuka annabi sallallahu alaihi wasallam bai gane ta ba da al'ana yake tambaya ina wannan tsohuwa kila da kuwa ake masa inna hamada ai wannan tsohuwa ta rasu قال يا هل لا آذنتموني بحرق كلاشين ai lam tukhbiruni bi wafatiha ai ba kuma ni labarin rasuwarta ba fa ata kabraha annabi yazo wajen kabarin da sallallahu alaiha yayi mata sallah wa da alaha yayi mata addu'a to ga wannan tafakkuf kenan bincike da kula da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba sahabbai ne kula gudda da mata bai bari ubayna ma yarumi da jeshi za ta marata wani lokaci ya dawo da yaki ne wai da akharu an al-jeshi ila mu'akharat sai tsaya baya can bayan ya ci sai jiru sahiba mu sai uskon sahabi ne jabir ibn abdullah wa kad ta'akhara rahimu shi kuma rakuni ne ya samu matsala bai tsaya da sauki bai tsalo bai tsalo an hali da annabi kama bincike ne game da yanayi biyar da ya bawo yana tambaya ta daga hali ne wa ahwali akhawati da halayen ɗan uwa ne mata wa kad kana lahu sab'atu min al akhawati jabir ya kasance yana da kannai wato mata guda bakwai raka hunda lahu abubuwan da baba ne ya rasu ya baro mai su shi ke kula da su wasu alahu sallallahu alaihi wa sallam an hali da biya da ya kama bincike na yanayin hali ne gaba ɗaya ba su baro da faɗa mai annabi kan ta wajen ai shi ya yi aure kuma ya aure wanda ba budurwa wata guda ta kula mai da waɗannan kannan nashi inna ha wa ka'i tafiya a takaice dai wajibobi na masu yawa da mutatabi'a masu biyar juna da dullu alama da ihtimali fi bi ahwali ashabi wa tafakkuri lahu wanda ke nuna irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada kula da halayen sahabbai ne da irin yadda yake cikin halayen su dan kana hadisi hakika sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ta kasance as-su'ala amman gaba an ashabi yana tambaya yana bincike game da waɗanda suka faku daga cikin sahabban radiyallahu anhu وهذا كثير جدا في سنته وأن هنا ريوا قري قري أشهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي شوى النبي صلى الله عليه وسلم ابتأل ثابت بن قيس يا بنت كافي ثابت بن قيس فقال رجل سيد المسلمين يا رسول الله أنا أعلم لك علما بيت يجيكو ما إنسانو ما نسانو فأتاه سيزوج ثابت ko waje da wani jalisar shi bai sai isko sabin ga yanan zaune cikin daji muna kisar da aka ya sun koyar da kai ne to fa kala sai wannan sahabi da ya tsoge bincike yake ce masa masha Allah ni ke da muka fa kala sabin sai sabin da yake shan matsala akwai wallahi akwai shan kana ya fa sauta hukun a sautin nabi sallallahu alaihi wasallam shi sabin shi na da murya wanda wasan wato mai babban murya ne sai san sauti ne yana zarta sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma gashi an ce duk wanda sauti ne ke zarta sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kan habit amalu aiki ne zai lalace ko da ahalin nare zai kasance cikin yan wata fa a tabbatu sai mutumin nan da ya zo mai ciki ya dawo fa akhbarahu ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala kaza wa kaza ga matsala ce fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza fi aiki ka faɗa mishi ka kulla kuma ce mishi innaka lasta min ahlin nar ka faɗa mai kai baka cikin mutanen wuta walakin min ahlin jannati kai kana cikin mutanen aljanna kaga daga nan an yi mai bishara shi dan aljanna nan saboda kuma bincike da yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam bai da cikin sabon da dawon ga yana can cikin matsala yana can cikin damuwa kamar Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinke shi ga can cikin ɗaki ne cikin damuwa shine annabi ya aika halin jiko mai faruwa da shi والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم انشغاله بالدعوة تعالى الجرم انشغل فواتي لدعوة وهمون هذا تعمود بيكي وما ليس دعوة لم يغفل قيام ثابت الكيس أما بي غفل وبي منشي دا بقوة ثابت بن قيس رضي الله عنه أنه يسي جوا بي غنيبا وفقد يجي له لكم رفع شغليش وتحرى خبره ليش النبي صلى الله عليه وسلم يبكي تقل لا بالي وفرج أبو كربته ya yaye mai damuwar da shi wata da mu musharata da azimatan kabira ya kara mai da wata mushara mai girma ba ma ta laulan ya tsabbari da biyu sallallahu alaihi wa sallam na ita na tsaye to yaya zai kasance inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ciki ba ya gano irin matsalar da sabita da sai shi ciki wai fa zuju an a'zama qurbatin yara hasali ya yaye mai bai girman damuwa wanda sabita ke fama da ita والناس كثيرا ما تحتاج لمن قضيه الذبح mutane wato da yawa suna da wato bukata ga waɗanda ke ainihin yaye musu ainihin damuwarsu waya ɗari hawa'id ha kuma suna suna biya musu bukatocinsu wa kad la yukallifu al amru kulluhu akthara min kalima mai yiwuwa kila al'amari sun ɗauka wani abu in ba kalima guda da ka bincika kalima guda da aushe da sirri ko wani abu ɗan kaɗan na judu biyu da za mu yi kyauta da shi amma sai zan fara na ɓarɓar ma'aikata kila wani ya saba zuwa majalisa dan matsala kaɗan ta faru an ba ta mai rai shi ke bai dawo ba to rashin bincike sai ya sa gaba ɗaya ya bar wannan majalisa amma da an bincika ai matsalar ga da take a gyara to shi kenan sai ya dawo a ci gaba da zaman lahiya amma da ana na asirar lana da faɗar ahwala ihwalina saboda mu ba mu binciken halayen ɗan uwanmu wala na tammu da gairi zawatina wa wala zafi na kusina ba mu kula da komai sai dai kanmu da za a ɗan rayuwa mu kawai shi yasa ake samun matsaloli amma idan ana yana ciki to za a zauna lafiya kuma a ci gaba da kullayya da juna وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعحل الأنصار منذ صلى الله عليه وسلم يكسن شيء ينأتي ويا الأنصار يكن زوي كامل بالجنس ويعودهم زوي غير مرة على هيس ويسأل عنه ينا تنبيه عن هذا وبلغهم عن امرأة من الأنصار ما تمنها وليس لها غيره sai labari ta so ma'an nan sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata cikin lamtawo cewa ɗanta ya rasu ba ta da wani ɗayan ba shi ba wa annaha jazi'at alaihi jaza'an shadidan ta yi rigita ta razana ta yi raki raki mai tsanani damuwa na shiga mai tsanani saboda ɗanta ba da hannabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen ta fa amaraha bi taqwallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ta da tsoron Allah wajen tabbata sai haƙuri faƙala ta ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah in ni mar'atun rabbuhu la alim ni mace ce nake wanda shi juya ban haihuwa walam ya kulli gaibu ban da wani ɗayan ba shi ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya fassara mata yace ar-rabbuhu allati yabqa wala wanda ake ce mara rabbuhu ita ce wanda ɗan take wanzuwa ai sai ɗan ke ba mutuwa na bai yawon ثم قال صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقع متى يمت بشارة يتشي ما من الملك أو امرأة مسلمة باب من متقوم تشي مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد وتسيان تقوم مزاس رسول إلا أدخله الله له من جنة وأتي الله زي الناس الجنة البركة والأنبياء براو فقال عمر سيد عمر يتشي يا رسول الله بأبي أنت وأمي واثنان كورا وحمدونا كورا في أبينا رسول قال يتشي واثنان كوجونا أخرجه الحاكم وهو في الصحيحين المتفق وفي هذا الحديث الجليل أشكونا حديثي من جرمة أن النبي شيوى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعحل الناس يا كسر شينا شيوى يمكن ويسأل عنه ينا تنبيع بغير حالة يمكن ويتفكر أحواله ينا بسكين ينا يجي ولا ولهذا أعظم الأثر في نفوس أصحابه رضي الله عنهم وأن ينا بتاثير قريب لرأيك المعبينين irin bincika so shi fi ha za ka zalika hasu lil du'ati wannan akwai faɗaƙar suwa ga masu da'awa wa ashabin qiyadati da kuma ma'abuta jagoranci da tafakkuri ahwalin madhumi da wal muqarrabin min domin kula da binciken halayen waɗanda ake da'awa gare su wal muqarrabin minhum da kuma makusanta daga cikin su wal amsalatu wash shawahidu ala tafakkuri nabi sallallahu alaihi wa sallam misalai ne da shawahid waɗanda ke nuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kula da sahabbai ne yana binciken yanayin su da halayen su kasiratu masu yawa na wa mutanawwi ado kuma kala kala na cikin kwarai wa ma alaina ba abin da ya rage gare mu illa an nastabi bihi ba ce mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama fi taqdisiha wajen tabbatar da waɗannan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta ba mu ikon kwaikwayawa da kuma ɗan faɗa da waɗannan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yake lokaci ya za mu tsaya nan a kowa kauri na za wa astaghfirullah alazim wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.